أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar lahadi wanda ya daidai ga 21 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga bakwai ga watan shidda shekara ta 2026 a daidai wannan lokaci a masallaci na masjidu albani unguwa ta jacques chirac ba don komi ba sai don ci gaba da karatunmu a cikin littafinmu mai albarka mai suna al'usul salasa na babban malamin muhammad bin abdulwahab allah ya rahama idan ban manta ba kahin sallah inda muka tsaya mun tsaya ƙarshen asali na farko inda malam ya shiro mana cewa wannan littafin zai gini ne akan asali guda uku kamar yadda sunan littafin ya kasance al-usul salasa shine asali guda uku mun dauko asali na hali wanda malam yake mana magana akan ma'rifatul rabb shine mutun ya san wane ne ubangijin shi inda cin daga farko mun karanta cewa malam yayi bina'i ne akan irin tambayoyin da za a ma duk wani musulmi idan aka ce yau wane ya rasu an sa shi kabari tabbas sai ya amsa wa'annan tambayoyin guda uku sai sa mala ya ce to wa'annan abubuwan guda uku wajibi ne a karantar da mutum ta yadda zai zama to ya san ma'anarsu ba wai ya har da ce ba aka ce man rabbuka ka ce rabbi Allah a can mun yi bayanin cewa har da ce wa'annan abubuwan ba su wani za su sa mutum ya ba da amsarsa a lokacin da aka mishi tambaya a cikin kabari muka yi bayanin cewa asali na harko da malam ya magana shine ma'rifatul rabb mutum ya san wane ne ubangijin shi sanin ubangiji shine ka san irin ayoyin da ubangiji yayi da kuma irin halittocin da Allah ya halitta a doron kasa zaka fara tun daga kai karan kanka ta yaya Allah ya halicce ka da kuma irin abubuwan da suke faruwa yau da kullum irin zamu ga daga an shima dare daga gari ya waye rana ta huto da dare haka idan kana kallon wa'annan abubuwan yau da gobe za gani cewa wa'annan lalle ayoyi ne na ubangiji subhanahu wataala ko babu wani wanda yake shuya wa'annan abubuwa in ba Allah ba to can malam ya mana bayanin cewa bayan yayi bayani akan ayoyin Allah sai ya gaya ma cewa akwai irin ibada wanda babu wanda ake ma in ba Allah ba inda malam ya mana bayani akan daga cikin irin ibadodin da malam ya bayani ya kawo irin addu'a al-khawf war-raja al-khashya da sauransu suna da yawa wajen goma sha biyar inda dukansu mun yi fassararsu kuma mun yi tarjamarsu mun faɗi ma'anarsu abin da malam yake bayani da kuma irin hadisan da muka karanta akan wannan gaba yanzu za mu tashi inda malam yake cewa al'asulu sani shine asali na biyu al'asulu sani ma'rifatu dinil islami bil adillati wa huwa al istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi wa huwa salasu maratib الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان المرتبة الأولى وهي الإسلام فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا فالدليل الشهادة قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحد النفي من الإثبات لا إله نافيا جميع ما يقبل من دون الله إلا هو مصبة العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس شريك في ملكه malike cewa asali na biyu zai ma bayani akan ma'rifatu dinil islam idan muka leka cewa tambaya ta farko za ta zama to mala yace man rabbuka naga cewa man rabbuka sai ka ce rabbi allah shine ubangiji can bayan mun ida bayanin abinda wannan kalmar ta cewa wane ne allah bayan mun ida ta yanzu sai mala yace maka yanzu ka san menene addinin musulunci zai kasance duk wanda aka ce yau musulmi ne kayan ya fara wannan addinin wajibi ne akan shi sai ya san wane ne Allah kayan ya fara bautarsa kai ya je ya ringa gama bautar Allah da wani to yanzu bayan mutum ya san wane ne Allah abin da yake biyo baya akan shi shine ka san to yanzu addinin wannan na musulunci menene ya kumsa kuma me ake so a gare ka shine ma da yace ma'rifatu dinil islam malaika zai ce ma ma dinuka menene addinin ka sai ka ce addinin musulunci to shine yanzu a gaya maka menene shi wannan addinin musulunci addinin musulunci shine sai ma da ya ta'arifin shi yace huwal istislamu lillahi bitauhid al-istislam shine miƙa wuya mutum ya miƙa wuya ya miƙa wuya shine al-istislamu lillahi bitauhid ka miƙa wuya zuwa ga abinda Allah ya umarce ka abinda aka ce ma wannan Allah ne yake umartar bayinsa su yi shi to haka zaka miƙa wuya idan muka dauka cewa yau aka ce wani kafiri ne idan ya zo ya musulunta me ake so a gare shi ya bar wayannan abubuwan nashi gabaki ɗaya wanda yake yi yanzu ya zo ya mai kauya ya sadda ya bar duka wayancan abubuwan da ya a baya yanzu ya zo ya sadda a karantar da shi menene addinin musulunci kenan wannan shi ne ake cewa mi kauya kenan mi kauya wannan da zaka yi bayan ka mi kauya sai ya ce he ka hada da tauhidi wannan ita ce matsalar da larabawa ko kuma ƙurayshawa da suka samu da manzon Allah shine ni sun ce za su musulunta amma dai su su ta Allah shi kadai shine musu yarda ba shi kuma a ka'idar ta musulunci wajibi ne mutum sai ya yi sai ya ta Allah shi kadai idan yana so ya kasance ya zama to musulmi idan muka dauka al-istislamu lillahi bit tauhid shine abin da ake ce ma shine ifradullahi bil ibada shine ka ta Allah wajen yi mushi ibada shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa sai ma da yace walin iyadu lahu bit ta'a da kuma mi yin abin da Allah ya ce abin da aka ce ma wannan Allah ne ya umarta a yi shi wannan Allah ne ya hana a yi shi to wannan shi ne za ka bar su abin da aka ce wannan Allah ya ce a yi sai kai kokari ka zo da shi iya gwargwado fattakullaha mustadatu idan aka ce ma wannan abin Allah ya ce bayya so mazo Allah ya ce haramun ne Allah ya ce a bari sai kai kokari ka bar shi washtinabi ma naha anhu wa zajar ka bar shi ga baki ɗayan shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa sai yake cewa wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk mafi girman abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana a duniya wannan shine shirka daga cikin irin abubuwan da suke da alaka da shirka shine can baya mun karanta irin anwa'ul ibada wanda malam ya karanto mana can baya ganin cewa in muka ɗauki addu'a ita kadai daga lokacin da mutum aka ce yau zai yi addu'a kai tsaye yana iya faɗa shirka idan ya zama to bakka da tauhidi wanda yake a tsaye yake kowane lokaci idan ka ce za ka yi addu'a in dai ba tauhidi ba gare ka ɗansa zai zama to yau ka roƙi wani wani abu abin da ba shi ake roƙo ba kamar yadda muka yi bayani can baya cewa za ka ga mutum ne wanda yake musulmi amma yana neman taimako taimakon da ya kasance cewa wannan taimakon Allah ne kaɗai zai iya yin shi amma sai ya je ya ringa neman taimakon wani shine muka yi bayanin cewa irin mutanen da suke zuwa gindin kabari ka ringa roƙon mutumin da yake cikin kabari alhali wannan mutumin bai san abin da kake hudi ba ko da ya ji ma da ya iya amsa maka ba kenan duka wayannan abubuwan suna sa mutum ya hada zuwa ga zuwa ga shirka sai ya samu zuwa Allah yake cewa sahabbansa kada ku ringa imini ko kuma kada ku ringa yin mubalaga wajen yaban manzon Allah kamar yadda nasara suke ma annabi Isa shi ne duka irin wannan abubuwan ne manzo Allah ya yi hani a kansa saboda idan ya zamanto yau da gobe ana yawan yi ana yawan yi sai zamanto mutum ya faɗa irin abin da yake da alaƙa da shirka yanzu idan muka ɗauka da malam ya ce walin iyadu lahu bi ta'a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a wajibi ne a gare ka kai musulmi daga ka ce ka yarda al-istislamu wannan ka miƙa wuya to wannan ima Allah ta'a yin abin da ya ce da barin abin da ya ce a bari to wannan kuma wajibi ne a gare ka duk da cewa shi addini wasu suna ganin cewa ba huriya bace a cikin addini a'a wannan addinin musulunci shi shine huriya za ka ga mutum yana cewa ai a cikin musulunci ne sai abin da aka ce ma kai za ka yi to ai babu ma addinin da ya kai musulunci huriya za ka zama to kai musulmi ne amma kana da incin kai abin da kake so in dai matuƙa wannan abin da kake aikatawa bai saba ma ba alkitabu sunna in dai ya zama to abin da manzon Allah ya ce ai ka yi shi kana cikin lahiya ko mun ka za ga yana tayya daidai manzo Allah ya ce wannan abin haramun ne wannan ka bar shi to wannan mutumin zai zama to kowane lokaci kana cikin alkhairi sai ma da yake cewa wal bara'atu min ash-shirki wa ahli bayan haka na farko ka mika wuya ka kadai ta Allah shi kadai kuma ka zo ka yi da'a akan abin da Allah ya umarce ka kuma ka bar abin da Allah subhanahu wataala ya hana to yanzu abin da ake so a gare ka wal bara'atu min ash-shirki wa ahli yanzu kuma sai ka yi baran-baran ka bar duk abin da yake da alaka da shirka abin da ake ce ma shirka can bayan mun yi bayani shine ka kaɗaita Allah da wani shine ka gama Allah da wani lokacin da zaka mishi bauta misali yau an ce maka Allah shi dai ake ma bauta yanzu sai ka zo ka ce ka ma wani sallah ko kuma ka rinka kiran wani koma bayan Allah kamar yadda su Qurayshawa suke ganin cewa akwai wani wanda ba Allah ba wanda zai iya baka wani abu sai yasa zaka ga yawancin Qurayshawa kana da Allah na kaza kana da Allah na kaza kowane Allah kana da nashi to amma abinda manzon Allah yake ce musu wayannan allolin gabaki ɗaya za ka yi haƙuri ka bar su gabaki ɗaya ka dawo Allah shi yake badawa Allah shi yake hanawa Allah shi yake kashewa shi yake rayawa wannan shine abinda manzon Allah yake magana anan da malam yace wal bara'atu min shirki shine kai baran-baran duk abin da yake da alaka da shirka ka bar shi sai malam yace wa ahadi nan wa ahadi wanda yake shirka ba abokinka bane kai musulmi idan ya zamanto kai ahlus sunna ne ba ruwanka da shirka ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah ka yarda da maganganun malamai da suke magana akan albara wal alwala wal bara to wajibi ne a gare ka wanda yake shirka ka kusanci ka nisance shi kada ya zama to mutumin da yake shirka abokinka ne shine ma da yace wal bara'atu min shirki bayan ka bar wannan shirka an hana ka kabari sai ya ce wa ahli yanzu kuma abin da yake so a gare ka duk abin da yake da alaka da shirka da mai yinta da abin da zai sa ka fada shirka to wannan duka wajibi ne ka yi kokari ka bar wa'annan abubuwan gabaki daya kenan bai kamata ba a ce kana yin soyayya ga wani mutum wanda yake adawa da Allah can baya inda Allah ya kawo mana ayan ta cikin suratul mujadala yake cewa la tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir zuwa karshen ayar wanda yake cewa baka taba samun wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah yana yin soyayya ga wanda yake makiyin Allah ne sai yake cewa ko da ya kasance wannan makiyin Allah babansa ne dan uwansa ne dan uwansa ne gabaki ɗaya wannan mutumin zai yi baran-baran da shi yau aka ce wani shirka yake ko babanka ne sai kai nisa da shi sai dai abin da yake da alaka na tsakaninka da shi mahaifinka ne akwai biyayya wadda take tsakaninka da shi ko da ba musulmi bane akwai biyayya da wajibi ne a gare ka kamishi amma abin da yake da alaka da musulunci kai baran-baran da shi yayi addinin shi kai naka kiran babu zancen ka ringa shifantar al'amuran wanda yake kafiri shine abin da mala yake magana anan wa ali sai mala yake cewa wa huwa salasa marati idan muka dauka shi kuma wannan musulunci mala yace abubuwa ne guda uku na farko mala yace al-islam shine shi musuluncin karan kanshi wal imanu sai imani wal ihsanu da kuma kyautatawa kina abubuwa ne guda uku kuma ya ce waye kowace martaba wa'annan da kwai rukunninsa akwai abubuwansa kamar haka yanzu ya ce waye wa kullu martabatun laha arkan kowace martaba zaka kasan za ta gani za ta kasance kowace martaba tana da nata rukunnan sai zai fara maka da cewa fa arkanul islamu khamsa rukunnan musulunci sune guda biyar idan aka ce rukuni shine gimshiki abinda wajibi ne sai da shi yanzu mutum zai yi gini dole sai yayi foundation ko sai yayi rami ya dauko gini tun daga fari to haka shi ma dai wannan musulunci iya da gini nashi wanda wajibi ne a gare ka sai kayi sannan musuluncin ka zai zai zamanto ya daidaita amma idan ya zamanto wa'annan rukunnan musuluncin guda biyar ka bar ɗaya daga ciki to tabbas har yanzu baka zamanto musulmi ba wajibi ne sai ka yarda da wa'annan abubuwan guda guda biyar mala yace na farko shahadatu Allah ilaha illallah menene shahada shine ka shaida cewa lalle babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wataala idan ka ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah akwai abun bauta wanda yake waɗansu mutane suna bauta ma gunki wani yana bauta ma rana wani yana bauta ma saniya wani yana bauta ma dutse to wayannan duka ana kiran su da ni abin bauta ko amma sai mala yake ce maka abin da ake so a gare ka wannan nafayin shahadatu Allah ilaha illallah zaka kasance ka ce na shaida babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda ni Allah shine wanda ya cancanta shi ya kamata a bautata ma shi ya samar da kai a lokacin da babu kai shi ya halicce ka rayuwarka a hannunsa shine yake arzitawa kuma shine yake hanawa kenan wannan duka wajibi ne sai kai imani da su sai shahara ta gaba mala ya ce wa annan muhammadan rasulullah kuma ka shaida cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah ne kuma ma'aiki ne Allah ne ya aiko shi da addinin musulunci kenan wannan shi ma dai shine shahara wannan guda biyu bayan ka shaida cewa lalle babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah sai ka biyo bayan ta da cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzo Allah mutum ne irin kowa sai dai ni manzo Allah ana mushi wahayi manzo Allah yana cin abinci ko manzo Allah yana zuwa kasuwa duk mu'amala da ake yi manzon Allah yana yi sai dai ni manzon Allah ana mushi wahayi ne ana mai wahayi yanda ba a ma kowa wannan shine bambanci manzon Allah idan muka dauka cewa akwai irin mutanen da suke ganin cewa manzon Allah yana iya bada kaza manzon Allah yana iya kaza yana iya hana kaza manzon Allah shi da kanshi yake cewa duk wanda aka ce yau an bashi aljanna ba manzon Allah bane yake badawa can baya mun yi bayani wani lokaci manzon Allah ya zamna sai da ya kira sahabbai guda goma ya ce wane fil janna abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna abdurrahman fil janna talha fil janna hal guda goma manzon Allah ya zana wayannan duka waye ba su aljanna Allah ne ba su ba manzon Allah ba manzon Allah ta akan ya gaya musu an ba su aljanna kuma haka idan muka dauka wani lokaci manzon Allah yana zamne malaika jibril ya zo ya ce mishi yanzu yanzu sai da Khadija za ta zo ta in ta zo ka ce Allah ya mata albishirin gidan aljanna wannan waya bata aljanna Allah ne ya bata amma za ka ga ana hada ga yan tsarika akan cewa kullum suna cewa ai manzon Allah yana bada kaza shi kuma alhali shi manzon Allah shi da kanshi yake cewa ba shi ne yake badawa wa yake badawa Allah ne yake badawa kenan yarda za ka yi da cewa anna muhammadan abduhu wa rasul ka yarda cewa shi wa annabi muhammad bawan Allah ne kuma haka mazwala shi da kai shi yake cewa a irin sunayen da ya kamata da ya iso a kira shi a ce mishi habdullahi wa rasuli an tambaye shi mazwala ne kake so ka zama ka zamanto bawan Allah manzo ko kuma ka zamanto mai mulki manzo Allah ya ce ya zabi ya zamanto bawan Allah kuma manzo kenan manzo Allah bawa ne irin ka amma sai dai ne bambancin su tsakanin ku da shi shi yana munajati ga Allah subhanahu wataala yana ana mushi wayi a yanda ba a maka wayi kenan wannan shine bambanci an aiko shi ne da risala amma kai kuma ba a aiko ka da risala ba bayan haka sai malai ya ce wa iqamis sala sai mutum ya tsaye da sallah dan mutum yayi shahada guda biyu ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah amma baka sallah har yanzu da kai saura awwalu ma yuhasibu al-abdu yawm al-qiyamah as-salah ko abinda za a fara ma mutum hisabi ranar tashin al-qiyama shine shine sallah idan ya zamanto Allah ta sallah ta yi sai a gani wannan sauran ayyukan kama sai Allah ya ce a kyale su ko ka wuce gidan aljanna amma idan ya zamanto an leka sallah an gani akwai matsala a cikin sallarka sallarka bata cika bayan da ya kamata to a lokacin nan sai an maka hisabi wanda yake he an leka dukkan ayyukan ka gabaki daya kenan ni wajibi ne akan ka kai musulmi kai da kace kai imani da Allah wannan tsaye da sallar wajibi ne ka tsaye da shi sai yake cewa wa ita'iz zakka da kuma ba da zakka abin da yake ce ma zakka shine ka ba da zakka kamar yadda Allah yake bayani a cikin suratul tauba yake cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafa har zuwa karshe da ya zana asnaf guda takwas wanda ake ba zakka kenan ita kuma wannan zakkan in nisabi ne ya kai daga lokacin da mutum ya fara kasuwanci misali in kasuwanci ne na kuɗi ko kuma ya zamanto dabbobi ne daga lokacin da ya fara lissafi na kuɗi in ya kai nisabi sai ya zamanto wannan dukiyar taka in ta kai a huda mata zakka za a raba ta gida arba'in ne idan aka raba ta gida arba'in kashi ɗaya ne za a ɗauka a bayan Allah kuma akan haka ne za ka ga wani yana cewa bai huda zakka ba in miliyon gare ka misali in misali in miliyon ta kai a bada zakka to wannan miliyon ɗin taka za a raba ta gida arba'in ne idan aka raba ta gida arba'in kashi ɗaya tak ne za a ɗauka a ba Allah wannan kashi ɗaya shi ɗaya ne tak za a ɗauka a raba ma bayan Allah amma a haka zaka ga mutum ya tara dukiya amma yana ganin cewa idan ya hudda wannan kashi daya yana ganin cewa dukiyar shi ta rage manzo Allah yake cewa ma nakasa ma nakasa ma nakasa min mali ma nakasa sadaqatun min mali sadaka ba ta rage mi dukiyar mutum idan ya zamanto yau kana da dukiya dan kai sadaka ba ta ragewa amma za ga mutum yana cewa yau yayi sadaka gobe yayi sadaka dukiyar shi ta kare a'a ba ta karewa albarka Allah zai daga sama dukiyarka asali ma ita wannan zakkar da zaka hudda zaka hudda dauda ce ta dukiyar da Allah ya baka ka hudda ta dan ka tsarkake wannan dukiyar taka sai na gaba malai yake cewa wasaumu ramadan sai azumin watan ramadan azumin watan ramadan azumi da ake yi guda 29 ko kuma guda 30 wannan shine wasaumu ramadan wannan a shekara shine wanda yake wajibi akan ka idan ka ce watan azumi shi kadai zaka azumta a kowace shekara babu wanda zai zo ya ce ma dan me yasa baka yi azumi ba idan ka mutu haka Allah ba zai tambaye ka ba me yasa baka yi ba azumin litinin da alhamishi ba zai tambaye ka ba me yasa baka yi ba sittu shawwal ba zai tambaye ka ba me yasa baka yi ba tasu'a da ashura ba zai tambaye ka ba me yasa baka yi ba azumin arfa wannan duka Allah bai ya tambaye ka abinda Allah zai tambaye ka shine wannan azumin na watan Ramadan da ake yi guda 29 ko kuma guda 30 wannan shine abin da yake cikin ɗaya daga cikin rukunin musulunci sai na gaba ma da yace wa hajji baitullahi sai zuwa hajji wadda ita ma dai a shekara su ɗaya ake yin ta idan mutum ya yi su ɗaya ya ji hajji su ɗaya duk kuɗin da Allah ya bashi idan yana da ikon kowace shekara ya je hajji idan ya je so ɗaya ya wadatar masa Allah ya ya ya yi mushi sauran ɗaya ce ake yi shine wani lokaci ɗaya daga cikin sabon manzo Allah wani yake tambayar manzo Allah wai haji so ɗaya ake yin ta ko ko da shekara manzo Allah ya shiru ya kyale sai daga baya manzo Allah yake cewa da a ce manzo Allah ya ce ko da shekara da ta zama to ko da shekara sai an ji ya dauko mutane aiki haka ne ko to amma ni manzo Allah ya ce so ɗaya ake yin ta idan aka yi so ɗaya yau Allah ya baka dukiya ka kama hanya ka tai aikin hashi idan ka dawo baɗin kana da kuɗin ma ba sai ka tai ba in kana so kashe in kana so karkashe amma kayi na harkon wannan da kai ya wadatas amma idan ya zama to kana da dukiya amma sai ka itahiya hal ka mutu kana da dama Allah ya baka lafiya ya baka dukiyar da zaka tafi ya baka abin da zaka bari a gidanka ka tafi sai ka itahiya to wannan tabbas sai Allah ya tambaye ka akan cewa duk me yasa baka yi ba aikin hajji amma Allah ya baka dama sai ka zo kai su daya radda kai ma da ka dawo sai ka rasu wannan ka rage ka sarki kawai su ɗaya ne ake so mutum ya je wannan aikin hajji sai ma da yake cewa fadlil shahada dalili na ita wannan shahada ma da yake shahidallahu annahu la ilaha illa huwa kaya idan ka ɗauka cewa wannan shahada lokacin da aka ce ma yau mutum ya yi shahada ya ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ma da yace wa huma ar-rukunul awwal wayannan guda biyu sune rukuni na farko wanda duk wanda ya ce ma yau ya musulunta idan ya bar wa'innan abubuwan ka ce ka musulunta ka shaida amma sai ya zamanto wannan shaida wadda kai da baki ne ka zo ka furta ta ba tare da cewa a zuciyarka ba ka yarda da abin da kake hudi to wannan musuluncin ka yanzu bai zamana ba idan mun zo za mu yi magana akan abin da yake da alaka da imani sai ma da yake cewa kaga irin manya-manyan abubuwan da ya kamata a ce mutum ya gaskata yarda da su shine wannan shahadar ka yarda da cewa lallewa wannan Allah subhanahu wataala shi ne ake bautata ma kuma ka yarda cewa lalle annabi Muhammad ba mala'ika bane manzon Allah ba Allah bane ba kawai manzon Allah mutum ne sai dai Allah ya nuna mishi wahayi wannan shine abin da zaka yarda da shi kuma ka sani cewa lalle wa shi Allah subhanahu wataala da ya zo ya halicci mutane ga baki daya a wannan duniyar ba ya halicce su bane karazibi ko wa ma khalaqtul jinna wal insa ko illa liya'budun ko ai Allah bai halicci mutum da aljin ba sai dan sai dan su bauta mushi ko kenan idan muka leka cewa lokacin da aka ce yau an aihi mutum ba bukata sai yayi kalmar shahada ko ba bukata ko saboda kowane mutum manzo Allah ya ce za a aihe shi sai akan fitar shi sai dai iyayensa ne za su sauya mushi addini su maida shi nasara ko kuma su maida shi ba mashuse ko kuma su maida shi wani addini daban amma da zarar aka ce yau an aihi yaro idan ya girma haka iyayensa musulmi ne ba bukatar sai yayi kalmar shahada wanda ake bukatar yayi kalmar shahada shine wanda bayan an aihe shi sai ya shiga wani addini daban yanzu bayan ya shiga wani addini daban misali wanda ya shiga addinin kirista yanzu sai ya dawo wajen musulmi ya ce ya ku musulmai ina so yau in musulunta me ya kamata yi to abin da ya kamata ku bashi shine karanta mushi wa'annan shahadar yayi furuci yarda da su in ya so sai ya je yayi wanka a lokacin ya zama musulmi haka manzo Allah lokacin da ya aika Mu'az ya aika shi cewa idan ka je abin da zaka fara kiran wa'annan mutanen ka kira su da cewa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah idan suka matsa a akan haka in yaso sai ka ce musu lalle Allah subhanahu wataala ya farlanta musu salloli guda biyar a wuni da daren su kenan wajibi ne daga an ce ma yau wani musulmi wani zai musulunta bayan ya yarda da kalmar shahada baya daga mutum ba ya ce ma ya musulunta kawai ya zo musulmi ne ka ce ne na zo in musulunta ya kace to shigo mi sallah bayan mun ida ya kai karɓi kalmar shahada a'a ba haka nan bane sai ya karɓi kalmar shahada ya yarda da ita sannan sai ka karantar da shi gashi ma abin da ake yi akwai wasu salloli da ake yi guda biyar a wuni in ya so a lokacin nan sai ka zo ka koya mishi malik ya cewa inda Allah ya ce wal mala'ikatu wa ulul ilmi da kuma mala'iku da kuma wa'inda suke ma'abota ilmi mutane masu ilmi ko to haka ake so ka yarda cewa kamar yadda manzo Allah ya ce duk wanda aka ce yau ya musulunta wajibi ne a gare shi ya kudurta cewa wannan musulunci da gaske zai yi shi kar ya zama to akwai wani abu da kake tunani daban wanda ba musulunci ba yau ka ce musulmi ne kai to wani abu wanda yake da alaka da shirka wani abu wanda yake da alaka da kiristanci ko kuma wata ɗarikarka wannan duka ana so ka yi haƙuri duka ka bar su kawai ka zo ka bautata ma Allah shi kaɗai wannan shine tsantsar tauhidi kuma idan muka ɗauka da mala ya ce wa ma'anaha abin da ake nihi da wannan la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah sai mala ya ce ma zai ma fasararka sai ya ce la abu da bi haqqin illa Allah babu wani abun bauta wanda yake da haƙƙi na gaskiya da abota tama sewa sai Allah subhanahu wataala sai ya ce waye fa jami'ul aliha allati tu'bad min dunillahi min kabarin au hajarin au sanamin au ghairi zalika batila yace ka sani cewa duk wa'insu alloli da ake bauta ma wanda koma bayan Allah ne bautar kabari da ake yi bautar dutse da ake yi bautar gumki da ake yi ko kuma wani abu makamancin haka wannan yace duka wa'innan abubuwa ne na banza da ake bauta ma inda Allah yake cewa zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir ka sani cewa lalle washi Allah subhanahu wataala shine Allah daya wanda yake na gaskiya wanda ya cancanta a bautata ma sai yace abinda ake bautata ma koma bayan Allah yace huwal batil wa'innan dukan su na banza ne bai kamata a bautata musu ba gumki ne ake bautata ma wani mutum ne ake bautata ma kabari ne ake zuwa ai bauta wani shehu ne ake bautata ma nan Allah ya karyata su gaba ki ɗayan su Allah ya ce dukkan su wa'annan abubuwan na ƙarya ne to ai shine idan ka ɗauka wanda za a ce ma yau ga wani mutum wanda ya yarda cewa wai akwai wani wanda ake bautata ma kuma bayan Allah to wannan mutumin idan ka ɗauka wa'ancan jahilan na da wa'anda suka yi ta huto na huto da manzon Allah shawa, ai sun hishi sanin wane ne Allah saboda su idan ka tambaye su ka ce musu ulman yarzuqukum minas sama'i wal ard idan ka tambaye su wai wa yake bauta ta ku wa yake arzita ku daga sama da kasa wa yake arzita ku za su ce maka Allah ne sun yarda cewa Allah shi yake arzitawa kuma wa'annan mushrikan su da kansu sun sani cewa fa iza rakibu fil furqi da'aw Allah mukhlisina lahu idan aka ce yau sun hau saman bato na ruwa sai igiyar ruwa ta ringa juya da su za ka ji suna cewa babu ho wani abin da zai hudda ku anan banda Allah haka idan muka ɗauka kisar ikrima wanda ya ƙi karɓar musulunci sai da ya hau bato na ruwa a lokacin ne sai ya ringa kiran gumki daban-daban sai waɗansu mutane suka ce mushi tsaya ka shiwa a nan ko babu wani gumki da zai hudda ka da zai tsiratar da kai in ba Allah ba sai ya ce yo ai in haka ne ai wannan shine waɗanda muke da manzon Allah akan cewa mu bu mu yarda ba akwai wani Allah kenan in dai gunki bai iya tsiratar da mu a wannan batan da muke ciki kenan annabi Muhammad da gaske ki sai ya ce to ya Allah idan ka tsiratar da ni zan je in karɓi musulunci wajen manzon Allah amma sai ya zama to wa'insu idan Allah ya tsiratar da su ko shi su koma cikin shirka su amma su da kansu mushrikai sun sani cewa wa yake yin ruwa sun sani Allah yake yi wa yake hutar da tsoro sun sani Allah yake hutar da shi wa yake arzitawa sun sani Allah wa yake kashiya sun sani Allah amma su miye matsalar su kawai aja alal alihata ilahan wahida su matsalar su shine kawai duka wa'annan abin bautan gabaki ɗaya nasu kawai a bar su a kore su a ce wai Allah shi ɗaya za a yi za a bauta ma suka ce wannan shine basira na shi ba saboda ai sun yi sun yi zaman sulhu da manzon Allah suka ce ma manzon Allah to ka zo mana manzon Allah mu mu bautata ma naka kai ma sai ka bautata ma namu ko sai Allah ya ce musu qul ya ayyuhal kafirun ko Allah ya ce ma manzon Allah ka ce musu ya ku taron kafirai la a'budu ma ta'budu ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma kuma kuma haka ba za ku bauta ma abin da nake bauta to dan haka lakum dinukum waliy din manzon Allah ya ce musu to ku ku rike naku addini ni ma sai in rike nawa addini saboda su matsalar su a ce Allah guda ne amma wanda yake mushriki na yanzu shi kwata kwata bai yarda ma akwai Allah zai ce ma akwai Allah amma da sanin cewa akwai Allah amma yake bauta ma wani shi kuma mushriki na lokacin manzon Allah ya sani cewa akwai Allah kawai shi bai yarda bane a ce Allah ɗaya ne ya yarda akwai Allah a sama amma kuma ya sani cewa babu wanda yake arzitawa sai Allah amma shi kuma wanda yake mushriki na yanzu zaka ga ya je wajen wani wani almajiri wai zaka je wajen boka ka ce kana neman kuɗi wajen boka a lokacin nan zaka iske wannan bokan idan ka je gurin shi wa kuɗi zaka bashi to ai da a ce wannan bokan yana maganin talauci ai da ya ma kashe tun da hali saboda bai yiwa ka ce kana maganin talauci kuma a rinka kama kuɗi kana amsa kenan wannan idan muka ɗauka a kiyasi ma na hankali wannan rashin hankali ne wanda zai ce ma zo in maka addu'a kai kuɗi kuma ya ce ma ba ni kuɗi in ma addu'a kai kuɗi yo kai me yasa baka ma kanka addu'a ba kai kuɗi to wannan shine matsalar da ake fama da ita musulmi ne zai ce wai akwai wani wanda yake arzikawa banda Allah alhali cewa shi wancan mushrikin ya yarda cewa babu wanda yake arzikawa in ba Allah ba kenan mai gwandama wancan mushrikin na zamanin manzon Allah da kai saboda shi ya yi ka sanin waye Allah kai baka san ma waye Allah Allah ya datar da mu idan muka dauka nan da malai yake bayani cewa la abu da bi haqqin illa Allah babu wani abun bauta wanda yake da gaskiya da cancanta wanda ya kamata a bautata ma in ba Allah sai malai yake cewa la ilaha kaga cewa wannan korewar nafiyan jami'a ma yufad min dunillah zaka kore komi duk wani abu da ake bautata ma koma bayan Allah dukka zaka kore shi sai ya ce maka illallah sai kawo isna'i bayan ka kore komi ga baki daya sai ya ce illallah sai ka zo da cewa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai wa bayan ka kore ga baki daya sai ka ce sai Allah subhanahu wataala wanda yake sama sai ya ce musbitan ibada lillahi wahdahu ka ka kudurta ka yarda ka tabbatar da cewa shi kadai ake ma ibada wannan shi daya sai ya ce la sharika lahu fi ibadati Allah subhanahu wataala bai da abokin tarayya bai da wanda za ka gama shi da shi wajen ibada sai ce kamar yadda idan za ka bautata ma Allah ka bautata mai shi kadai sai ce haka kama annahu la sharika lahu fi mulki kamar yadda babu wani wanda yake kama ma Allah a wajen aiwatar da mulkin shi na duniya kaga sama da ƙasa da kake gani babu wani wanda zai ce da shi da Allah suke suke tsaron sama da ƙasa ko kuma tsaron abin da yake cikin duniya babu shi babu wani wanda zai ce ma yau akwai Allah wanda yake kula da sama akwai Allah wanda yake kula da ƙasa babu shi wannan Allah shi kadai ne la sharika lahu fi mulki Allah subhanahu wataala bai da wani abokin tarayya akan mulkin shi idan muka dauki kisar Imam Ahmad bin Hanbal inda yake bayani akan irin rikicin da ya da shi da wani mutum wanda yake da alaka da falsafa akan cewa shi da yarda ba akwai Allah yana ganin cewa kawai ai duk abin da kake gani anan kawai kauni ne babu wani wanda ya halicce su ya ce sama ba wanda ya halicce ta ƙasa ba wanda ya halicce ta mutane da suke rayuwa kawai kowa ya rayuwa yadda ya ga dama imam ahmad bin hanbal sai ya zo a yi mukabala da shi da wannan mutumin mulhidi ne a lokacin nan kan ya zo shi sai ya yi ritar a hanya yanzu lokacin da ya iso shi wannan mutumin arne sai yake tambaye shi ya kai kai ritar sai ce waye wani abun mamaki na gamu da shi a baya kan iso nan sai ce waye me ka gani ya ce na je bakin ruwa a lokacin nan da na iske bakin teku kawai sai na ga wani bato wani bato shi kadai babu matuki babu kowa a sama kawai ya zo bakin ruwa ya dauki kaya ya loda shi da kanshi wannan bata ba wanda yake dora mishi ya dauki kaya ya dora ya dauke su ya shiga cikin ruwa ya kai su inda zai kai su ya dawo ya ƙara ɗaukan wasu ya je ya dawo a lokacin nan sai da imam ahmad ya gama wannan mutumin sai wannan mutumin ya ce mushi haba malam ka kare mana hankali mana ya za a yi a ce ba to shi kadai ya dauki kaya ya je ya sabke ya dawo ya dauki kaya ya je ya sabke a lokacin nan da ya ce mushi ka kare mana hankali sai imam ahmad ya ce to ai ni ma dai abin da ka mun kenan ta ya za a yi ka ce mini wannan duniyar da kake gani babu wanda yake kula da ita tun da kai raba da kai Allah ya ce to yanzu misali ne ba shi na hankali ya ce ba to zai je ya sauye ya dawo ya ce bai yarda haka ba ya ce to tun da baka yarda da haka ba to haka kai ma ni ma ban yarda abin da kake cewa ba bai yiwa ka ce wannan duniyar babu wani wanda yake kula da ita kuma haka ne wannan kiyasi ne ya bashi na hankali cewa bai yiwa kaga mutane suna tahiya wai ka ce wai babu wanda yake kula da su babu wanda ya sama babu wanda ya kasa kana kallo ha daga an jima wata ya hutu can an samu awanni da sahi rana ta hudu kuma ka ce babu wanda yake kula da wannan abubuwa ai hankali ma bai dauka idan idan muka dauka duka irin wayannan abubuwa ne wanda yake ma bayani akan cewa tabbas akwai Allah subhanahu wataala sai ma da yake cewa wa tafsiruha allazi waddiha tafsirin wannan magana shine inda annabi Ibrahim yake cewa Allah ya ce wa iz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun a lokacin da annabi Ibrahim yake ga ma mahaifinsa mahaihin annabi Ibrahim kafiri ne mushriki ne bal ma baban annabi ibrahim shi yake sassaka gumki da hannun shi yake saida ma mutanensa Allah yake cewa li abihi wa qaumihi da babansa da mutanensa innani bara'un mimma ta'budun a lokacin annabi ibrahim ya ce musu ku sani wa cewa ni ho nayi nayi hannun riga nayi bara'a na bar duk abin da kuke bauta ma gabaki daya sai ya kawo istisna ya ce illa allazi fatarani fa'innahu sayahdi sai ce sai wanda ya halice ni wanda ya samar da ni wanda yake shiryawa shine wa shine Allah subhanahu wataala kenan nan da yake musu bayani cewa ku sani cewa ba babu wani abun da kuke bautata ma wanda zan zo in bautata ma yace nayi bara'a nayi baran-baran na bar wa'annan abubuwan gabaki daya da kuke bautata ma koma bayan Allah sai ni sai ce wa illal ladzi fatarani ai illal ladzi fatarani wanda ya halicce ni Allah subhanahu wataala sai ce wanda shi ne ni fa innahu sayahdi Allah shi ne yake shiryarwa Allah shi yake shiryar da wanda yake ya ga dama kuma ya batar da wanda ya ga dama sai ta ya waje alha kalimatan baqiyatan fi aqdihi la'allahum yarji'un annabi ibrahim yace Allah ya bar wannan kalmar ta tauhidi a cikin nasabin shi gabaki daya diyan shi da shigokin shi nan da ya ce la'allahum yarshi'un ai mutanen garin makka wala Allah za su dawo akan abin da suke kai me suke kai shine bautar gumakai shine su dawo su bautata ma addinin kakansu shine wa kakansu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah yake cewa wa qawlu ta'ala Allah yake cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'a idan muka dauka cewa nan manzo Allah yake cewa Allah ya ce musu qul ya ahlal kitabi ya ku taron Yahudawa da Nasaru su ne wanda Allah ya ba su littahi Yahudawa da Nasara ya ku taron Yahudawa da Nasara ya ce ta'alau ila kalimati ku zo mu haɗu akan wata kalima sawa'in bainana wa bainakum mu zo mu tsaya ga baki ɗayanmu Allah na abu da illallah kada mu mutata ma wani koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala hallo sai yake ce musu wala nushrika bihi shay'a kuma kada mu gama bautar Allah da wani kada mu shirka Allah da wani sai ce wala yattakhiza ba'aduna ba'adan arbaban min dunillah kuma kada sashen mu ya rika daukan wani sashi akan wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wani abu koma bayan Allah sai Allah ya ce fa in tawallu idan kuka shuya baya faqulu shahadu bi anna muslimun manzo Allah ya ce idan kuka shuya baya ku shaida cewa fa mu to babu ruwanmu da mu musulmai ne mu mun yarda da Allah subhanahu wataala mu musulmai ne za mu je mu addinin musulunci amma dai ku tun da kun kiya ku sani cewa ku shaida cewa mu musulmai ne yace musu bi anna muslimun mu musulmai ne mu ku yarda ba mu mun isar muku maza Allah ya isar akan cewa ne ga abinda Allah yace a zo a gaya ma mutane maza Allah ya isar sahabbai sun ce maza Allah ka isar maza Allah ya ce Allahumma shahad Allah kai shaida cewa na isar wannan shine yanzu idan muka dauka dukkanin malam irin bayanin da ya kawo mana nan di yana mana bayani ne akan cewa mu sani cewa wa ita fa kalmar la ilaha illallah kowane lokaci ana so a ringa gaya ma mutum cewa wa akwai abubuwa da dama na shubha da suke zuma mutum yau da gobe yau da gobe zaka ga wani mutum ya fito yana ce maka fa ai banda Allah wannan akwai wani abu da ake kira ashe ya bada wani abu a duniya wannan shi kuma dama dan adam idan kalmar zancen duniya wa za ka ga ya yi gaugawa ya iso inda kake so saboda ni kowane lokaci za ka ga ɗan adam zuciyar shi tana son duniya za ga arziki ne abin da yake na duniya arziki ne iyalai ne wanda za ga ɗan adam kullum yana son wani abu to shi ne za ga mutum ya zo yana ma mutane wayo akan cewa banda Allah akwai wanda wanda yake bada dukiya kawai sai ka ga mutum ya yi meri zuwa ne zuwa ga wannan abin da wannan mutumin yake ba shi bayani sai ma da yake cewa wa dalilin shahadati anna muhammadan rasulullah ka sani cewa dalilin wannan shahada shaidawa cewa babu wani annabi da aka aiko ma wannan al'umma sewa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ku sani cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya ku al'umma ya ku mutane ku sani cewa laqad ja'akum haqiqa wannan haqiqa ce tabbas ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa Allah ya aiko muku da wani manzo wanda ya kasance wannan manzon jinsin ku ne dan adam ne irin ku bal ma daga cikin ku aka aiko shi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Aisha take cewa manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ba a taba bashi zabi ba akan addinin wannan sai ya zaɓi abin da yake sauƙi ga al'ummarsa kenan wannan shine rahama tawa ta manzon Allah da yace alaikum bil mu'minina raufur rahim manzon Allah ya kasance mai jin tausayin al'umma su ne baki daya sai ma da yace wa ma'ana shahadat anna muhammadan muhammadar rasulullah ka sani cewa ma'anar wannan shahada ta manzon Allah shine ta'atuhu fi ma amara bayan ka shaida cewa ba wai furci bane da baki ka ce a na yarda da manzon Allah amma kuma ka zo kana bijire mai ga abin da manzon Allah ya zo da shi amma kai baka yarda da shi ba to me kake ni da haka kenan baka yi biyayya to sai ma da yace ta'atu fi ma amara shine ka yarda da manzon Allah shine ka zo kai abin da manzon Allah ya umarta wa tasdiquhu fi ma akhbara kuma ka zo ka yarda da duk abin da manzon Allah ya gaya maka zaka ga wani lokaci mutane suna kiyasi na hankali akan abin da manzon Allah yake hudu shi kuma duk abin da kace zaka yi kiyasi da hankalinka to tabbas sai ka shiga shubha ko kuma ka zama kafiri ma kai saboda ni akwai abin da ba hankali bane yake bada shi ba hankali ba yake bada shi mala yace washtina bu manaha an huwa zada da kuma nisanta duk abin da manzon Allah ya hana da kuma abin da manzon Allah ya yi tsawa a kan shi sai yake cewa wa Allah yi Allah illa bima shara'a kuma kada a bautata ma Allah subhanahu wataala sai da abin da Allah ya shar'anta da shi da manzon Allah sai ya ce wa dalilu salati kayan nan idan muka ɗauka ima manzon Allah da'a zai kasance biyayya da zaka ma manzon Allah ba biyayya bace wadda kullum ka ringa yabon manzon Allah amma idan aka zo aka ce maka wane manzon Allah ya hana a taka wando kuma sai ka ce kai baka yarda ba to me kake ni baka yi biyayya ba ko baka san manzon Allah aka ce maka manzon Allah ya ce abinda kake aikatawa haramun ne ka bari manzon Allah ya hana amma kuma kana aikatawa bayan kana aikata kuma aka ce ina zakirai ina wanda suke son manzon Allah sai ka ce gaka a abu haka nan bane ba to wannan tabbas sai ya zama to ta'atu fi ma amara sai kai biyayya akan abin da manzon Allah ya umarta a kan shi sai ya ce wa tasdiquhu fi ma akhbara haka zaka zo ka yarda da abin da manzon Allah ya zo da shi menene abin da manzon Allah yake bada labari akwai al-ghaibiyat akwai abubuwa na gaibu wanda kai baka san su ba zaka manzon Allah ya zo yana bada labari na al'umma ta baya da suka faru kai baka sani ba amma mazo Allah yana baka labari to wajibi ne akan ka wa tasdiqu fi ma akhbara ka yarda ka gaskata abinda mazo Allah yake baka bayani na daga kissoshi na annabawa gabaki daya alamomi na sa'a alamomi na tashin alkiyama manya manya da kankanan su duka wanda mazo Allah ya ma wasafin su yazo ya gaya maka da kuma irin abubuwan da yake cikin aljanna da kuma irin abubuwan da suke cikin wuta duk abinda mazo Allah ya zo ya zana maka kawai ana so ka yarda da su me yasa ake ce ma Abubakar Siddiq Abubakar Siddiq ai ba sunan shi bane asali ko me yasa ake gaya mushi haka saboda ne gaskata manzon Allah da yake yawan yi wani lokaci manzon Allah lokacin da aka yi Isra da Miraj da shi ko a lokacin nan a dare guda manzon Allah aka tai da shi Baitul Maqdis aka je sama da shi aka baki sallah ya dawo a lokacin nan manzon Allah da ya zo shi da sahi kuma ya waye gari a garin Makka da ya zo sai yake gaya ma Qurayshawa Ƙureshawa suka ce a haɓu. Gurin da ake ɗaukar lokaci kafin a tafi, kuma kai ka zo ka ce mana a dare guda kashe ka dawo Baitul Maqdis. Suka ma manzon Allah tambaya, kowa ta kaza ina take saboda san bai taɓa zuwa ba. Kowa ta kaza ina take, ta ga ta ina take, ina yake kallo duka manzon Allah ya musu bayani. Amma mi suka ce ba su yarda ba. A lokacin nan sai wani daga cikin Ƙureshawa kawai sai ya gamu da Abubakar Siddiq. Ya ce yawwa Abubakar kaji abin da abokinka yake faɗi. Kana ji fa, wai cewa a dare guda fa ya tafi Baitul Maqdis. kuma ya zo ya kwana a cikin da sahi muka gan shi ni za ka ce haka haka abubakar siddiq ya ce manzo allah ya gaya muku ya ce ya gaya mana in dai shi ya gaya muku manzo allah in dai shi ya gaya muku abubakar ya ce to tabbas ya faru wannan shine sadiq shine abubakar siddiq shine mai gaskiya wanda daga an gaya mushi ga abinda manzo allah ya ce tabbas ya yarda kuma ya yarda da wannan magana kenan wannan shine mi shine wa tasdiqu fi ma akhbara ka yarda ka gaskanta duk abin da manzon Allah ya gaya maka manzon Allah ya ce ma a cikin aljanna ga irin abubuwan da suke ci ka yarda da su manzon Allah ya ce ma ga irin abubuwan da suke cikin wuta ka yarda da su ko da bai karanta ma aya ba manzon Allah ya gaya ma ga hadisansa wanda suke ingantattu an gaya maka to wajibi ne akan ka kai imani da su wannan shine wata sadiqu fi ma akhbara sai ya ce bayan haka washtinabu ma laha anhu wa zajar sai ka nisanci duk abin da manzon Allah ya hana wanda manzon Allah ya ce kada a yi kaza ka yi ƙoƙari ka bar shi sai ya ce wazajar da kuma abin da manzon Allah ya tsawanta ya tsawanta akan cewa wannan abin bai kamata ba bayya su wannan shi ma wajibi ne ka bar shi sai mai amma da yake cewa wa Allah yi ubada Allah illa bi ma shara kuma kada a bautata ma Allah subhanahu wataala sai akan abin da manzon Allah ya zo da shi da abin da manzon Allah ya zo da shi da manzon Allah shi asalin addini ba kirkira a cikin shi al-aslu fil ibada at-tawakkuf asali wajen ibada shine ka tsaya akan inda ka tsayar da kai aka ce maka sallah biyar ake yi kada ka zo ka ce a ayo ai sallah biyar ta yi kaɗan mu musulmi ni muke a duniya ya kamata mu ƙara shidda wasa ka idan ka ƙara ta zamo shidda bayan azhar bayan la'asar bayan magarba bayan isha bayan asuba sai ka ce a kowace sallah da ya kamata a yi tsakanin tsakanin asuba da azhar misali ka ce a kowace sallah da ya kamata a sa saboda tazarar ta yi nisa to ai ka zo da abin da ba zo da shi to wannan ba a so ka zo da shi kawai ka zo ka yi abin da aka ce maka wannan muzon Allah ya zo da shi kai kokari ka yi shi wani ha bai yi da ma abin da aka ce mishi ba amma za ka ga ya zo ya kirkiri wani abu daban kuma ya ce addini bayan manzon Allah ya ce man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro wani abu wanda ba manzon Allah ya zo da shi ba za a mayar da masa da kayansa haka hadisin Aisha take cewa duk wanda ya zo da wata bid'a wanda ba manzon Allah ya zo da ita ba to ya sani cewa ya nemi gidan shi a cikin gidan wuta kenan wannan shine mi wa Allah yu'budu Allah illa bima shar'a kada a bautata ma Allah subhanahu wataala sai da abinda Allah ya shar'anta abinda Allah ya ce ayi da kuma abinda manzon Allah ya ce ayi wannan shine asalin addini a addini bai yiwa ka ce a akwai abin da ya kamata a ƙara shi a addini ba ya kamata bane ba ya kamata bane haka Ali bin Abi Talib wani lokaci abin da ya shahi hufi shawa akan suseti Ali bin Abi Talib yake cewa law kana dinu bir ra'yi yake cewa da a ce addini ra'ayi ne da yana ganin cewa a shahi kasa ba sama ba yaji saboda me yace haka ya yi kiyasi ne da hankalinsa saboda ina yake daukan dauda sama da kasa saman kafa ko kasa ina yake daukan dauda kasa ko to ta da a ce addini ra'ayi ne da yana ganin cewa a shahi kasa amma sai ya ce mai kashi addini ba ra'ayi bane addini abinda manzon Allah ya zo da shi shine ake ba kai bane zaka kirkiro abinka sabanin abinda mutanen mu na yanzu suke kirkirawa kawai mutum ne zai shiga daki ya nade kawai sai ya zo ya ce maka ai ga wata falala ta musamman idan kai zaka samu lada kaza shi kuma ƙarya ce yake yanzu idan muka ɗauka wannan abin da ake ta fama da shi salatul fatihi da mutane suke yi wannan hawan shehu ne kawai ya yi mawarki cikin dare ma kawai da ya tashi ya ce ya kamata a rigayanta idan kai wannan salatul fatihi ta yi alkur'ani waye ne maka babu wani abu babu wani abu da zaka karanta a wannan duniyar ya kai ladan ka ya kai ladan alkur'ani shi wa alkur'ani wa da harafi daya manzo Allah ya ce idan ka karanta kana ladan goma manzo Allah ya ce ba wai yana ce maka ba alif lam mim kana ladan goma a'a ba kana bane ba manzo Allah ya ce al alif wannan ta fari alifin wannan lada goma lamun lada goma mimun lada goma lada nawa talatin kuma ka zo ka ce wai akwai wani salati wanda yake salatul fatihi ka ce ya hayar qur'ani lada hankali bai dauka kuma asali ma salatul fatihi da mutane suka kawo shi kawai wani ne ya je muhulki wani shehu kawai ya zo yake karantar da mutane wannan bid'a ce wanda ba manzo Allah ya zo da shi ba kuma Allah bai ce ba kawai wani mutum ne ya zo kirkiro kayan shi to haka irin wayannan abubuwan wajibi ne akan musulmi duk abin da aka ce ma wani ne ya kirkiro shi kawai kalka yarda da shi abin da aka ce ma manzon Allah ya ce hadisi ne hadisi ne ya inganta kai kokari kai abin wannan wanda manzon Allah ya zo da shi Allah ya datar da mu na ya kamata mu tsaya ganin cewa lokaci ya yi abin da makaranta daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan gaba ki daya abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته